إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بوصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين في كتابه المبين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون إن من أعظم آيات الله تغير الفصول والأحوال ما بين صيف وشتاء وخريف وربيع قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار هكذا هم أصحاب القلوب الحية يعيشون حياتهم بين تأمل وتدبر واعتبار وتفكر عباد الله الأيام مراحل يقطعها العبد مرحلة مرحلة وأفضل الناس من أخذ من كل مرحلة زادا للآخرة قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وها نحن نعيش وها نحن نعيش هذه الأيام مرحلة فصل الشتاء التي فيها فرص للحريصين على كسب الحسنات ومضاعفة الدرجات وذلك لما أودعه الله فيه من الخصائص والمزايا من طول ليله وقصر نهاره ولذلك يقول عمر رضي الله عنه الشتاء غنيمة العابدين أيها المسلمون إن من أعظم العبادات التي ينبغي للمسلم اغتنامها في فصل الشتاء الصوم وقيام الليل كما كما ثبت الحث على ذلك في عدة آثار ومن ذلك قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغنيمة الباردة الصوم في الصوم في الشتاء سماه غنيمة لما فيه من الأجر والثواب مع السهولة واليسر وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام وكان أحد الصالحين إذا جاء الشتاء يقول يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا وقصر النهار لصيامكم فصوموا فالشتاء عباد الله فرصة ذهبية لمن يبتغي الأجر من الله وفرصة كذلك لمن عليه قضاء أو من عليه كفارات أن يغتنمها قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وإن من أعظم أسباب التقوى الصيام والقيام أيها المسلمون إن لكثرة الصوم شأنا عظيما قال الله تعالى والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فلعظيم منزلته عند الله تجد أنه تبارك وتعالى أخفى أجره عن عباده وأسند ذلك إليه سبحانه فقال في الحديث الإلهي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به عباد الله والصوم حاجز وساتر للعبد عن النار قال سبحانه قال صلوات ربي وسلامه عليه الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو طريق إلى الجنة فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له أيها المسلمون إن قيام الليل عبادة عظيمة وعمل جليل داوم عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فإذا سئل أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وقد أوصى به النبي وحث عليه أمته فقال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم ومطردة للداء عن الجسد عباد الله لقد مدح الله عباده المؤمنين فذكر من أخلاقهم الحميدة التي نالوا بها بفضل الله جنات النعيم أنهم كانوا يقومون الليل فقال سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولله در القائل قم الليل يا هذا لعلك تفلح إلى كم تنام الليل والعمر ينفد أراك طوال الليل ويحك نائم وغيرك في محرابه يتهجد أيها المسلمون عباد الله فلنغتنم هذه الأيام ولنكثر من الصيام والقيام والذكر والاستغفار ولنسارع في الخيرات فالأيام تجري والأعمار تفني والأعمار تفني والموت يأتي بغتة فماذا أعددنا للقاء ربنا قيل لبعض السلف ما أعظم المصائب عندكم فقال أن تقدر على المعروف ولا تصطنعه حتى يفوت وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي نسأل الله العظيم أن يوفقنا للأعمال الصالحة في هذا الشتاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba mu wasiya da abun da allah maɗaukakin sarki wasiya da shi ga wanda suka gabace mu shine mu ji tsoronsa mu bi dokokinsa mu nisanci abin da ya hana mu yan uwa masu girma yana daga cikin alamomi wanda suke nuna tabbas akwai Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin alamomi wanda suke nuna muna samuwar Allah maɗaukakin sarki caccanzawar ini da yini caccanzawar lokaci daga sanyi zuwa zahi daga zahi zuwa damuna daga damuna zuwa kaka wannan jujjuyawar wannan lokutan yana nuna tabbas akwai mai jujjuya su waye mai jujjuya su kasan dai ba nasaru ba ke juya su ka san dai ba kai kake juya su ba wa yake juya su shine mahalicin su Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab lallai dangane da halittar sama da ƙasa da kuma caccanzawar yanayi na dare da yini akwai abun lura akwai wa'azi ga waɗanda suke masu hankali wannan ayar lokacin da ta sabka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi daidai Bilal ya shigo ya tuna masa da lokacin sallah ya yi sai isko manzon Allah yana kuka har gemansa ya jike har wandansa ma'ana ƙasan ƙawahunsa ya jike don saboda kuka da hawaye da ya zubda ya ce manzon Allah me yasa ka wannan kukan sai ce laqad unzilat alayya layla ayatun wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar bima fiha a yau an sabko mini da wata aya a wannan daren bane ya tabbata ga dukkanin wanda ya karanta wannan ayar sai bai yi tunanin abin da ayar ta kumsa ba mu yi tunanin wannan ayar yan uwani da ku game da halittar sama da ƙasa da caccin zawar dare da yini akwai abun lura ga mutane masu hankali ba a shima ba wata biyu da suka gabata ko wata ɗai da 'yan kwanaki muna a lokaci na sanyi a lokaci na zahi wanda kowa na budar abin da zai sanya jikinsa da shi kowa na budar ruwan sanyi ya sha kowa na neman tufafi wanda ba su da nauyi ya sa dan kada ya ji zahi amma yanzu ga mu a wani lokaci wanda in kana da kilin ma wani lokaci sai ka kashe shi in kana da AC wani lokaci sai ka kashe shi tufafi in ba masu nauyi ba in ka mara nauyi za ka ji ka damu dan saboda sanyi da ke da kwai wannan ke nuna muna ashe ya kamata a ce zakuwar sanyi ya sa mu yi tunani game da allah maɗaukakin sarki yan uwa masu girma zakuwar sanyi akwai alama da take nuna muna samuwar allah akwai wa'azi mai girma a ciki kuma shi mutunan kirki rayuwarsa tana tahiya ne tsakanin duniya da lahira yan magana suka ce ana bikin duniya ake na kiyama mutunan kirki duk wani abu da yake zuwa yana haɗasa da rayuwarsa ta lahira mutunan kirki duk wani lokaci da yake zuwa na rayuwarsa yana kokarin yin abin da zai tseratar da shi a gobe kiyama to a lokacin sanyi ma akwai wata dama da ke da kwaiwar da mutum zai iya tara ma kansa ayyukan alkhairi lada wadda za ta tseratar da shi a ranar gobe kiyama wannan shi zai kamu ga taken hudubanmu alhassu alagtinami shita'i bisiyami wal qiyam kwadaitarwa game da yin azumi da ƙiyamun laili a lokacin sanyi yan uwa masu girma lokacin sanyi lokaci ne wanda mutanen kirki suke ƙoƙarin ganin sun tara ayyukan alkhairi shi yasa umar radiyallahu anhu yake cewa ashita'u ganimatul abidin shi lokacin sanyi wata ganima ce ma'ana wata falace ga mutunan kirki wata falace ga masu son bauta masu son ibada akwai ibadu mafi girma wanda aka hi so a wannan lokacin na sanyi kuma wanda suka hi sauki fiye da sauran lokuta wanda ba su ba shine ibada ta azumi da kuma ibada ta qiyamul laili ya tabbata a hadisai da magungunan magabata akan kwadaitarwa game da azumi da qiyamul laili a lokacin sanyi daga cikin su hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a alghanimatul barida as-siyamu fi shita'i banza warwas fala warwas abu wanda yake mai sauki shine azumi a lokacin sanyi dan me yasa manzon Allah yace azumi a lokacin sanyi fala ce domin a lokacin sanyi babu zahi dalilin rishin zahin nan sai ya sa ka ji saukin yin azumi haka kuma daga cikin akwalikin ibn mas'ud idan lokacin sanyi ya zo sai ce marhaban bishita fihi tanazzalul baraka wa yatulu al-lailu lil qiyami wa yaqsuru an-naharu lis-siyam idan sanyi ya zo sai ce maraba maraba da sanyi domin a cikin sa albarka take zuwa a cikin sa dare yake da tsawo dan masu kiyamun laili masu tsayuwar dare su samu daman kwana kuma su samu su tashi sai kiyamun laili ba tare da sun takuru ba sannan kuma ininsa jurnekinsa gajere ne takaitacce ne wanda masu kokarin yin azumi suke yin azumi wannan suna nuna muna ashe lokacin sanyi wata dama ce da ya kamata mu yi amfani da ita ashe mu yi amfani da wannan da wannan lokacin na sanyi domin yin wa'annan ayyukan guda biyu azumi da qiyamul laili Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa almalu wal banuna zinatul hayati dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير amala. dukiya da 'ya'ya da muke ƙoƙarin tarawa ƙawace da dauɗa ta duniya bakin amfaninsu a nan duniya amma ayyukan alkhairin da za ka yi su ne za su samun maka sakamako wanda yake mai kyau a wurin allah ayyukan alkhairin nan su ne za su samun maka abun da kake guri a wajen allah maɗaukakin sarki shine wani mai hikima yake cewa وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال إذا هر ذاك ما كان كتاندي babu abin da zaka ma kanka tanadi da yahi alkhairi kamar ayyukan alkhairi da zaka yi amma sai dai mafi yawan mutane tanadin su su tara dukiya tanadin su su tara kuɗi tanadin su gina gidaje amma gina lahira an manta da shi don haka mai so ya gina lahirarsa wata dama ce ta yawan azumi a wannan lokacin mai sauƙi wata dama ce ta yawan sallar dare a wannan lokacin azumi ibada ce da Allah yake so Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa was-sa'imina was-sa'imati wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat wal-hafizina li furujihim wal-hafizat wadh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima masu yawan azumi maza da masu yawan azumi mata Allah ya tanada musu wani sakamako mai girma wani sakamako wanda shi kadai ya san girmansa wannan yake nuna girma da daraja ta azumi azumi hanya ce ta tserata daga wuta ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sawmu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar shi azumi wani garkuwa ce wani bukliye ne da mutum zai kare kansa daga fadawa a cikin wuta ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cema Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu wata rana ya zo a wajen manzo Allah ya ce ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna ka nuna mini wani aiki wanda zan riƙewa in na kula da shi zai shigar da ni aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alayka bis-sawmi fa innahu la mithla ina baka shawaran da ka riƙi azumi ka riƙi yawan yin azumi na nafila domin babu abin da yake kamarsa wajen shigar da mutum aljanna ya ku masu neman aljanna azumi hanya ce ta samun aljanna lokacin azumi shi na farilla ne ba a zancen shi na ramadan amma azumi na nafila shine ake zance domin shi wancan dole sai kayi amma na nafila shine wanda ba dole ba wanda idan mutum yayi yana nuna son shi ga Allah madaukakin sarki da tsoronsa da kuma kwaɗayin alkhairin da yake a wajensa bayan wannan kuma wata dama ce ga wanda ake biyar su azumi su yi kokari su biya su yi amfani da wannan lokacin na sanyi don su biya azumin da ake musu tun kamin lokacin da azumi ke wahala ya zo yan uwa masu girma ibada ta biyu da muka ce da ake son yi a wannan lokacin qiyamul laili tsayuwar dare sallar dare ita ma ibada ce mai girma da Allah yake so Allah madaukakin sarki ya siffanta mutanen kirki a alkur'ani ya gaisa sakamakon su sai ya ce ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun mutanen kirki idan dare yayi sun kwanta sai su tashi su kaurace mashin hidar tasu su tashi suna bautar Allah suna sallar dare suna roƙon Allah suna istighfari sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wa'anda suke wannan shine aikin su sallah ta dare tashi lokacin da mutane suke kwana wa'annan babu wanda ya san abin da Allah ya tanada musu a aljanna ma'ana sakamakon su na musamman ne a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa qumil layla ya hada la'allaka tuflihu ila kam tanamu al-layla wal umru yanfadu araka tiwala al-layli wayhaka na'imun wa ghayruka fi mihrabihi yatahajjadu yace tashi bawa Allah kai sallar dare a ce dare gaba ɗayansa kwana kake tun farko har ƙarshe babu wata ibada da kama Allah ya ce tashi ka yi sallah idan ka yi haka za ka rabauta idan ka yi haka za ka tsira ku jifa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kiyamun laili sallar dare har sai kawahunsa sun cika ma'ana har sai kawahunsa sun kaba don saboda jima wadda yake a wajen tsayuwa don saboda sallar daren da yake yi har aisha take ce masa ya ma'aikin allah ya kake ba kanka wahala haka kana irin wannan sallar bayan Allah ya gafarta maka abun da kai da ma abun da baka yi ba na zunubi bayan ka san sakamakon ka duk yanda aka yi dai aljanna ce mai manzon Allah ya ce mata afala akunu abdan shakura shin ba zan kasance bawa mai godiya ba abun lura a nan wai manzon Allah ne ke kiyamun laili yake wannan ibadar wai ba dan neman aljanna ba a sai don godiya ga Allah ya samu aljannan yanzu godiya ce yake da wannan ibadar da yake yi to ina ga ni ina ga kai ina ga ke ina ga su ina ga ita ina ga wa'ancan wa'anda ba su da tabbacin sakamakonsu idan an yi wannan ibadar don godiya kenan ibadar da za a yi don neman aljannar ya kamata ta yi wannan yan uwa masu girma idan manzo Allah na wannan ibadar mu ya kamata a ce muna yin hiye da haka amma sai dai mu yi daidai gwalgwadon yadda muka iya kada mu bari dare ya kare a banza dare ya tahi sallar asuba kawai muka samu a'a mu samu wani lokaci ko da ƙarshen daren ne mu tashi mu yi ibada za mu samu alkhairi za mu samu albarka za mu samu karɓuwar addu'o'inmu domin lokaci ne wanda Allah yake sabkowa a ƙasa yana wa yake roƙo na in bashi wa yake neman gafara ta in gafarta masa idan baka yi ƙiyamun laili ba dan lahira to kai ƙiyamun laili ko dan duniya a hadisin da muka karanta ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi qiyamil laili فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ina shawartar ku da ku da ku rika yin qiyamul layli ku rika yin sallar dare domin ita ce al'ada da ɗabi'a ta mutanen da suka gabata kuma tana kusantar da mutum zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa makfaratul lisayyi'at kuma sannan tana kankare ma mutum zunubansa wa mamhatun manhatun lil ithmi sannan tana taimaka ma mutum wajen hana shi sabon Allah duk mai yawan sallar dare zaka ga sabon Allah sai yana takaita sallar daren nan tana taimaka masa a wajen rage sabon Allah sai da ƙarshe sai manzon Allah ya ce wa mutridatul lidda'i anil jasad sannan kuma qiyamul laili tana kawar ma mutum tana koran ma mutum cututtuka da yake fama da su a cikin jikinsa ashe qiyamul laili tana taimakawa a wajen samun lahiya haka shi ma azumi yana taimakawa a wajen samun lahiya kamar yadda turawa ma su kan sun tabbatar da wannan ƴan uwa masu girma mu yi ƙoƙari mu yi amfani da wannan lokacin na sanyi don yin ibadu musamman kuma wannan ibadun guda biyu da muka gai kowa ya daidai gwalgwadon iyawarsa lokaci yana tahiya rayuwa tana ta karewa shekaru suna ta tahiya mutuwa tana ƙara gurgusowa kuma za ta zo a kwatsam ba cikin ta yi shela ba ko ba cikin ta ba da labari ba ga sunan ana ta mutuwa ƙanana na mutuwa manya na mutuwa tsohi na mutuwa shin kai kasan lokacin da za ka mutu idan ka mutu nan menene zai tseratar da kai bayan ka mutu shine ayyukan da ka aikata don haka mu yi amfani da wannan damar tun bata wuce ba tun bata kubuce muna ba an tambayi ɗaya daga cikin magabata aka ce masa ma'azamul masa'ibi indakum a wajen ku menene musiba mafi girma sai ya ce an taqdira alal ma'rufi wala tastani'ahu hatta yafut yace musiba su su wajen su musiba mafi girma shine ka samu damar yin wata ibada sai ya kasance ka bar wannan damar har ta wuce ba kai wannan ibadar ba ya ce mu musiba mafi girma ita ce a wajenmu kenan in mun kwatanta shi da lokacin sanyi musiba mafi girma a ce sanyi ya zo ya wuce ba ka yi amfani da shi ba wajen wasu ibadu wanda ba ka saba yi ba a lokutan da ba shi ba idan ba ka yi haka ba za ka samu kanka a lokacin da na sani wadda take kashe malam da boka وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي الله yake cewa a ran da za a zo da jahannama a lokacin mutum zai cizi yatsa ya yi nadama ya ce kaico ina ma a ce lokacin ina raye na yi ayyukan alkhairi wanda za su tseratar da ni daga gare ta sai dai kash shi kenan dama ta wuce ashe mu yi amfani da wannan damar yan uwa masu girma muna fatan Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya nuna muna wannan sanyin lafiya ya ba mu iko da ƙwarin gwiwa na bauta a cikinsa ya nuna mana kuma wani sanyi mai zuwa Allahumma inna ala ta'ati fi hada shita Allahumma inna ala ta'ati fi hada shita Allahumma inna ala ta'ati fi hada shita ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya quddus ya salamu ya mu'minu ya muhaiminu ya azizu ya jabbar anzilil amana fi dawlatina wa waffiq mara'ana lima tuhibbu wa tarda wansur junudana wa alayka bi a'daina ya arhamar rahimin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله